ويجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا لهما شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم عدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر لل... هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun rum mun tsaya daidai faɗin Allah ta'ala jiya wa min ayati an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun sai Allah ya ce wa min ayatihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi kuma yana daga cikin alamomin ikon Allah da girman Allah alamomin da suke nuna iyawan Allah cewa babu wani abu da yake gagarin Allah subhanahu wata'ala ko ya karhin Allah ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum cewa Allah ya halitta daga kawunan ku saboda ku azwajan Allah ya halicci mata ma'ana daga cikin jikinmu Allah subhanahu wata'ala ya halicci mata mata uwayenmu ne kuma uwayensu ne mun haye su su ma sun haihe mu muna ganewa ko wani bangare na jikin annabi adam aka cira aka halicci matar shi annabi adam abin nan hawa shi yasa ba mu rabuwa shi yasa cikin mu kowa ke son kowa saboda da abu guda ne namiji bai rabuwa da san mace ta ma mace ba ta rabuwa da son namiji saboda duk jiki ɗaya ne duk jirgi ɗaya ya ɗauko mu to Allah subhanahu wataala ce wannan alama ce daga cikin alamomin ikon shi kamar yadda alama ce daga cikin alamomin ikon Allah Allah ya halicci Adamu alaihi salam daga turbuwa kuma sai Allah ya cire jikin shi kuma ya halicci matar shi Hawwa duk yana nuna ikon Allah da yana nuna Allah subhanahu wataala babu abin da yake gagare shi babu Adam aka yi shi gashi kuma aka yi matar shi da shi saboda haka Allah subhanahu wataala ya halicci mata ne daga cikin jikinmu mu yan adam mu maza domin su zamanto mata gare mu mun zaman su kuma su nami a cikin jikin shi aka cire ta aka yi ta sannan kuma ta zama mi ta zama matar shi Allah ta'ala ya ce litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa gare su su matan domin ku samu kwanciyar hankali ku samu farin ciki ku samu jin daɗi ku samu walwala saboda ka ɗan adam ba ya cika in ba ya da aure ɗan adam ba aure tauyayye ne ragagge ne ba ya da natsuwa ba ya da farin ciki ba ya da kwanciyar hankali aure shi ke samu makami shi ke samuwa farin ciki da kwanciyar hankali yadda ka ga mutum da natsuwa da inda aka cewa baya da aure to kyale shi kawai da tausaya mashi da sauran shi baya da rayuwar shi ragaggaci inda ya kai kimanin ya kai matsayin auren kuma bai yi ba jin daɗi na rayuwa shine kai aure domin aure ibada ce banda ibada ne kuma aure farin cikin rayuwa ne da shi ne za ka san amfanin samayyarka amfanin aikinka in ba ka ba kudinka suna ta zaya gaban zaga iska amma kana da wuri ko ka san ina kudinka ke tafiya kuma da abin da ka ci da matarka da shi lada za ka samu wurin Allah sau da haka barijin zahi barijin haushin kana ɗauka abinka kana ba iyalinka ibada ce lada za ka samu mai yawa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba gaban za yake tafiya ba kamar yadda Allah ya faɗa wata aya wallazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha Allah ya ce shi Allah shine wanda ya halice ku daga rai daya daga wannan ran ɗaya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya matarta daga cikinta ba dan komai ba Allah ya ce liyaskuna ilaiha domin shi wannan ran da aka ciri jikin shi aka yi matar shi domin ya samu kwanciya hankali da natsuwa zuwa gare ta a shi kaga ɗan adam ba zai samu farin ciki a cikin rayuwar shi ba sai yana da aure sai yana da iyali Allah subhanahu wata'ala ya kara mana farin ciki Allah ta'ala ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma Allah subhanahu wata'ala ya sanya ƙaunar juna da son juna tsakanin da kuma tausaya ma juna Allah ya sa kana son matarka ita ma tana son ka tana tausaya maka kai ma kana tausaya mata kowa na tausaya ma kowa waɗannan abubuwa ginshiki guda uku da Allah ya ambata da su ne aure yake albarka babu albarka cikin aure da ya zama kullum bala'i ne kullum tashi hankali ne kullum sai wani makwabci ko wasu makwabta sun daro gida su raba ku tun kana ba ta kashi tana kyalewa har ta kai tana ramawa tana bugunta kana samunta da mulala kana zana ta wata rana kawai sai dai a kanka ka hito ka rike nan jini na ta zuba ta same ka da kujera ta biyu haka nan ne yasa ba a san bugu ba in kan ka fara bugun matarka kana bugun ta wallahi wata rana ran wasa ce kore karhin ka za ka yi ta gane wai daga bugun nan sai ba bugun ta yake bata mutu ba ba ta rama kuma ita ka san ba irin naka za ta yi ba na ƙarshe za ta maka da sai an yi jiyarka ko taɓarya ita taɓarya ba kujera ta yi kusa ita taɓarya dama sai wata rana ta mami ka kana arwalla sai dai ka ji ko kuma kai ne dalili saboda haka rayuwa tana da daɗi idan ya zamanto akwai zaman lafiya akwai kwanciyar hankali tsakanin miji da mata kuma Allah subhanahu wataala ya sanya kauna Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku auri mata waɗanda suke da tsananin soyayya gare ku kuma kuna da tsananin soyayya gare su kowa na son kowa kaka auri macen da ba ta son ko kuma kaka auri macen da ba ka so ina ganewa ko macen da ba ka so kaga ba za ka yi mata adalci ba ba za ka yi farin ciki ba za ka samu natsuwa da kwanciyar hankali a cikin rayuwarta ba haka ma ita ma macen da ba ta son ka haka kowa wahala za yi sha to shi yasa ake son a yi aure na kauna aure na soyayya kana so tana so ma ba hana auren hadawa ba wanda abin ne za su hada 'ya'yansu wani lokaci haka hada sai ga kowane su in ba su to ya kamata a yi haƙuri inda ana son rayuwa ta yi daɗi a takaice dai allah subhanahu wata ta'ala ya ce kowa ya tausaya ma kowa kuma kowa ya ji kan kowa kowa ya so kowa wannan alama ce daga cikin alamomin ikon allah subhanahu wa ta'ala da girman allah mai girma da ɗaukaka tana yi a wannan ya zai ta bar shi kawai babu wannan kullai
Duka kwanci shan, duka kwanci na bunku.
a kwanci A wani ga yana son iya shi.
bar shi kawai shi ma tashi da rayu
Ba, kare shi.
a bashi da haka da ko a rage gudun shi to a bashi haka
to Allah subhanahu wataala yana bayyana mana cewa ya sanya jin kai da soyayya tsakaninku wannan jin kan da aka sa tsakaninku da tausayin alama ce daga cikin alamomin ikon Allah Am.
me yasa saboda ga mata nan da yawa duk cikin su baka san ko guda sai ita wannan alama ce ta mi Ikon.
ta kudiran Allah ce Allah ne ya juyi zuciyarka gare ta ita kadai da sunan sun yi ta kyau sun yi ta tsawo sun yi ta hori sun yi ta tsafta sun yi ta ilimi ba ka san su wa kake so ita dai wannan wanda aka hida Mm.
to alama ce ta mi alama ce ta ikon Allah kuma kaga mutum yana ta wahala mutum yana ta fama dare da rana yana ta nema dan dai mi dan dai ya biya ma iyalin shi bukatar rayuwarsu wannan da alama ce daga cikin alamomi ko Allah kaga mutum baya gajiya wani ma a ce ya zan mijin hajiya
Na'am.
oh Na'am.
a wurin bahaushe in ka dage kana waɗanda sai a ce ma mijin hajiya ne ita kuma hajiya yi dama kai ne mijin ta yi in ba ka zan mijin hajiya ba mijin wa za ka zama duk wahalar da za ka sha duk wahalar da za ka sha kanta ibada ce lada za ka samu kamar yadda ita ma duk wahalar da za ta yi ita ma ma- mata na can na zarginta tana ta wahala kanka mata na can na ta zarginta ana ce ba tana ta wahalar banza yanzu wata rana kina nan zanne za a ɗauko maki sha Mm.
ko kuma abokan shi kuna nan kuna ta zargi Mm.
da abin da ya samu su ya kai mata zaman shi cikin gida ya yi yawa da zaman shi waje saboda matan shi amma sai a sai a ta zargin mutum wasu ma sai sun koma bayan suna cewa asiri aka mashi to zaman kenan amfanin rayuwa kenan in dai ba wani abu ke gare ka ba wanda zai shagaltar da kai daga ainihin aikinka to kamata ya ka zaman ka gidanka ka zanna tare da iyalinka domin da yawan matsaloli suna faruwa ne saboda ba mu zama da iyalanmu yasa sai ka ga iyalan galibi ba tsafta galibi ba kulawa ba sutura ta kwarai ba ruwansu kuma ka gansu suna shiga makwabta su shiga nan su shiga nan su shiga nan saboda mi ka tunna sai ka ta haka shike saboda haka yana daga cikin tausaya ma iyali zama da su a zanki a zanki hira da su ba wa shikenan da ka dawo kuma sai gobe ba ba ka dawo dare yayi goma sha ɗaya na dare ka shigo gida shikenan ƙarshen da maka iske kowa ya kwana gidan kuma haka za ka tashi da sayi kaga wanda ka gani kuma ka tafi ka sai ya zamanto uzurin ka ne aikin ka ne baka da baka da yadda za ka yi dole sai haka na haka aikin ka ya hukunta to amma in dai da zabin ka ka kana fifita majalisa majalisa me kake sai da haka sai da komai amma kuma kada fifita majalisa akan gidanka amma in shagon ka ne in wurin sana'a ka ne wannan babu laifi amma da ka zo daga aiki ka yi wanka bayan ishayi fil ɗaya majalisa za ka firime na can na jiranka ka bari ka zanna tare da iya ko ba hana ka zama da abokanka ba amma yanzu wanda ke da haƙƙi a kanka haƙƙin ku yi hira da can ma akwai majalisa kayan ka aure ta amma kullum kana gidan saurin hira ba ka zuwa majalisa ko ba haka ba a yi ta kiran ka ce kana nan ta yi har sai an majalisar ta wace kana can kuna ta hira amma tun da ta zama iyalanka shi kenan ba za su ƙara ganin ka ba to wannan ba daidai ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatin lalle akwai alamomin ikon Allah liqaumin yatafakkarun ga mutanen da suke da tunani Allah ya sanya mu a cikin su. Amin. Sai Allah ya ce wa min ayatihi wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin.
ko kama kunna ta bako.
Ina take.
Ko ba ce.
Sokin ya.
Allah subhanahu wataala ya ce ta yi ƙasa. Ka ba ta kai ko.
Wannan ta yi ƙasa.
Wagga dai wannan ma ha? suke dauke da Ko ba ta ce.
wannan wannan ba ta yi gaba ɗaya ta sa Allah ya ce wa min ayati khalqus samawati wal ardi yana daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wataala da girman Allah halittar samai bakwai da kasai bakwai a wurin ɗaga wasu kadiba ka ga yadda samai suke madaukaka masu tsawo Ina son- haka ne da kuma faɗinsu ga su da faɗi ga su da tsawo duk tsawonka ba za ka yi tabo su ba duk na'urarka ba za ka iya kaiwa ka sammai ba sai in Allah ya yarda ma annaba ka ga Allah ya ba su dama annabawa suna cikin sammai kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya taka sama ta farko ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai sa'annan kuma ga rihin nasu mai kabri ne ta alama ce daga cikin alamun suna da girma kakka yi tunanin sama kan wata siririya ce wata share share ce kabri ke gare ta kabri ke gare ta katuwa ce ma'ana daga sama ta farko zuwa sama ta biyu kabri ke akwai sosai yadda yadda kake tunani sa'annan kuma Allah subhanahu wataala ya zo ya ajiye taurari masu hasko duniya a cikin su ta alama ce daga cikin alamomin ikon Allah ga rana ga wata ga ƙananan taurari da waɗanda suke tsaye da waɗanda suke gudu suna yawo ƙasa kuma Allah subhanahu wataala ita ƙasa take amma ita ma ga ta da kabri ga abin da ke cikin ta na duwatsu ga kwaruruwa a cikinta da ramuka ga tekuna a cikinta ga dazuzzuka a cikinta masu itace da waɗanda ba su da itace daga ga ta yi kilo ɗaruruwan kiloluwa baka ga ice kwaɗe ba daji ne ƙungurmin shi kawai daji ne bili babu komi wani wurin ka ga sahara ce wani wuri kuma ka ga daji ne kawai babu sahara amma kuma babu itace wurin wasu kasashe haka za ka gani na'am sannan kuma ga halittu daban-daban ga dabbobi dabbobi wurin nan da muke zannana nan da shekara ɗari da suka wuce kuraye da zakuna ke akwai nan shekara ɗari da suka wuce duk kuraye ne da zakuna da damusoshi da al- abubuwa halittu ne na daji ga su nan barkatai yau mun zo mun mai gurbinsu Hmm.
muka ƙara tura su gaba muna ta tura su har sun ga yanzu ba ma san inda suke ba ga itace daban-daban Allah ya yi a cikin ƙasa da masu inuwa da mara inuwa da masu yaya da mara yaya da dogaye da gajeru duk ga su nan kuma ba za su ƙare ba ga su nan sai ma karuwa suke taiki muna ta karuwa su ma suna ta karuwa duk wannan alama ce daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wa ta'ala. To, daga halittar sammai bakwai da kasai bakwai, alamomi ne na ikon Allah da abubuwan da Allah ta'ala ya ajiye a cikinsu. Shi yasa Allah ta'ala ce, a an tuma shaddu kalkan amin sama'u banaha, rafa a sabta ha fasawaha, wa akwashe lailaha wa akwaraja buhaha, wal arba ba da zalika da haha. أخرج من ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعمكم Allahu akbar.
da ku da sama Allah ya ce waye fi karfin halitta wadda Allah ya gina ta ya daga gininta ya daga rufinta Allah ya daidaita ta yi ta halitta madaidaiciya ƙasa kuma bayan wata Allah ta'ala ya halice ta ya shimfiɗa ta ya fitar da ruwanta ya fitar da wurin ciyanta ma'ana ruwanta da kuma wurin da ke da ciyawarta ga duwatsu kuma Allah ya kakkafa a cikinsu wa ja'alna fiha rawasiya shabikhat wasqainakum ma'an furata sai sanya manya-manyan duwatsu masu zurfi a cikin ƙasa Allah ce duka Allah ya wannan mata lakum dan jin dadin ku wa li an'amikum kuma dan jin dadin tumakin ku wata aya Allah ce la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas walakin akthar an-nas la ya'lam lalle halittar samai bakwai da kasai bakwai ita ce mafi girma daga halittar mutane sai dai yawancin mutane ba su sani ba to kaji Allah subhanahu wataala ya ce alamomi ne daga cikin alamomin ikon shi da ya yi sama ya yi kasa sai Allah ya ce waqtilafu alsinatikum kuma haka nan ma sabanin harsan ku shi ma alama ce daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wataala mana harsunan yarurrukan lugoginmu da muke magana da su wannan yana magana da lugar larabci wannan yana magana da ta faransanci wannan yana magana da ta ingilishi wannan yana magana da zabarmanci wannan babarbare wannan babilatani wannan buzanci wannan gwarmanci wannan tubanci cikin yarurrukan kasanmu kuma a cikin hausan ma sai ka ga harsuna ne ga sanin ciki wannan ya ce wannan wannan ya ce wanga ko ba haka ba wannan ya ce wannan wannan ya ce wannan niya Hmm.
da ya wani nan niya kowa da irin harshen shi kuma da hausa ce Na'am.
da raka logogi harsunan duniya ga sanan daban-daban su kansu larabawa haka yadda muke jin bahaushe wani bahaushe ya ce wanga wani ya ce wannan haka su ma larabawa ne ke jin wani yana haka su ma harsuna ne cikin su larabcin ne amma harsuna ne da dama faransancin ma haka nan haka ingilishin ma akwai na amerika akwai na akwai na ingila ko ba haka bane faransancin ma iri iri ne to yi yare haka ne wannan sabanin yaren ga mutum irinka da idanu irinka da hanci da baki komai mutum ne kuma yana buɗe baki ya magana kai ma kana buɗe baki ka yi magana amma ba ya jinka kai ma ba ka jin shi alamar ikon Allah kenan ga mutum dan uwanka komi da komi ya sha ruwa ka sha ruwa ya ci abinci ka ci abinci amma ne amma harsan ko ya sha bambam da ya bude baki kai ya hausa shi ya bude baki ya larabci shi ke dam wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma sai wani ya koyi na wani in baka koyi na wani ba to ba za ka iya ba sai ka nemo wani wanda za shiga tsakaninku ya gaya ma abin da yake gai wannan alama ce daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai mu kara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da bai mu da harshe guda ba dai mu da harsuna masu yawa sai ka iske kasa dai tana da harsuna sun kaujan 200 da wani abu wata ba sai ka iske tana da harsuna 300 daban-daban kuma kowa na ta rayuwar shi kowa na ta gudanar da lamarin shi yadda yake so ba tare da ya gaza yadda za a gudanar da wani ma bai taba jin wani yaran ba bai ma taba jin wasu yarurrukan ba ko ka mu suna nan kuma suna kusa da kai baka taba jin su ba yanzu kamar gurmanci gurmanci wani wani da waya in dai ba ga talabijin ba da waya a ce ya taba ganin wani bagurmi suna gurmanci da yana kallo ko ba haka bane ko tubanci zabarbanci da ma wannan baje-baje ga yana hillanci ga yana kullum kana ganin su ga sunan buzaye kullum kana ganin su ga sunan amma wasu yaran duka sai ka dade baka watakila ma baka taba ganin mutum biyu yana wannan yaran ba to duka alama ce daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wataala da yi mu da mabambantan harsuna kowa da irin harshen shi muna ganewa ko yawwa kowa da irin harshen da Allah subhanahu wataala ya bashi to Allah subhanahu wataala shi yayi mu haka saboda iyawar shi saboda ikon shi yayi ka bahaushe yayi makwabcin ka ba zabar mi duka Allah ya yi haka ne saboda mi saboda mu san juna mu bauta ma Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce ya yi wa nasu na khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'araf domin ku san juna muka sanya ku kasashe muka sanya ku kabilu manya da kanana dan ku san junan ku dan ka san wannan kabila kaza ne wannan iri kaza ne wannan iri kaza ne duk ire-iren da kabilun gaba ɗaya wayi su Allah don ka san girman Allah subhanahu wata'ala kuma wani sai ka iske Allah ta'ala ya bashi yanzu wani da harsunan Nijar nan da ya iya su ɗan kaɗan ne ba su da yawa ya iya in ka juya hausa ka ji shi taron in ka juya hillanci ka ji shi ya iya ya sa kan shi kawai wanda ke sa kan shi kawai sai ya shiga yawo ba dadewa duk garin da yake dadewa bai ga mutanen ba ba dadewa su yaji saboda harshen shi ya mutu da wannan harshen da same shi bayan shekaru ya iya ba a koyi mashi wani ma sai ka iske yana da harsuna sun kai guda hamsin da ya iya kuma duk ya iya su da kyau kwara hamsin ba ya mance su saboda shi harshe haka yake in kariya shi ba ka mance shi in dai kariya shi ba sama-sama ba ne ka koyi shi inda ka yi harshe ba har abada ba kamance shi duk lokacin da wani ya bude baki ya yi shi ba za ka yi magana da shi muna ganewa ko? ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu da mabambanta harsuna domin ya nuna ikon shi a gare mu waqtilafu alsinatikum wa alwanikum kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin alamomin ikon shi sabanin jikinku launin jikinku kala-kala ne wannan fari ne wannan baki ne kamar yadda muka faɗi jiya wannan baki kirin wannan baki-baki wannan fari kal wannan fari-fari wannan jajawar wannan jajajaja maka Allah subhanahu wa ta'ala mu sabanin harsunan da sabanin launi duka alama ce daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai mu dage mu ci gaba da bauta ba Allah subhanahu wataala wanda ya bambanta mu bai yi mu iri ɗaya ba za ka iska yan gida ɗaya ba kalar su ba iri ɗaya ba ce sai ka ga wani bambanci na kala to ka ga wani da duhu wani da ɗan haske yan gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ma Allah ya yi mu haka ne saboda mu huta bai yi mu kala ɗaya ba bai yi mu kamannin mu iri ɗaya ba saboda kan mu sha wahala domin yi mu kamannin iri ɗaya wahala za mu sha ko ba haka ba duk wanda ka gani kawai ka san shi alhali kuma shi bai san ka ba bai san ka ba kai kana ganin wanda kake nema ne ko ba shi bane idan Allah ta yi mu wasu dogaye wasu dogaye dogaye wasu gajeru wasu gajeru gajeru wasu kamlara wasu sirara haka dai Allah ta rayu mu daban-daban da kaga wanda kake nema ga ka wanda kake nema ga shi amma ka bar shi irin kaya ne zaka gane shi kake nema kaga wa- rayuwa sai ta sha wahala ko mutanen China da daga nesa muke kallon su kamar iri dai ba iri dai bane daban-daban su Na'am.
ba ga suna rayuwa ba Allah mai iko Allah ya yi su da yawa amma kuma rayuwa ana gudanar da ita kuma cikin daɗi saboda ikon Allah Allah ya yi su sun rufa wajen ɗari wurin yawa amma kuma lahiya ɗan ba talauci ba rashin aiki kowa da aiki shi wannan shugaba nasa yana ganin aiki da suna sunayensu ma sai ka kamar da iri ɗaya ne amma kuma duba kowa da sunan shi wani mutum an doke shi karantarwa cana ya zo aka bayan takarda ta kiran sunaye yana ta kira yana ta hayya ga shi sunaye ya ga duk iri ne duk kamar iri ɗaya ne bai kare ba kawai sai sai na da takarda ya ce bare ya lakkama wani suna na shekara ko wanda za a amsawa shi ma ni shun shun shun sai wani ya daga hannun shi shashe ne duk lakkama lakkaman da mutum ya ma akwai mai wannan suna saboda yawan da Allah ya musu kuma kaga Allah ɗaya gari bambam su komi ci suke komi abinci ne wani abu da kake wani kwaro da kake tunani cin shaki mun yi zama da da su sudan mun yi zama da su ɗalibai ne in aka yi ruwa sai su zo su shanya sai su sai su aza bokiti na ruwa sun je wannan yan ƙananan an yi ruwa sai ta fadawa ciki kamun shi ne sai da sai sai ajiye bakin kowa daki kawai ya ta fadawa ya ta fadawa ya ta fadawa ya ta fadawa sai ya cika da su sai samu matan kadi sai sai su ja yake shaka sai a je a zuba cikin cikin mai a soya kamar fara to sun sun sun je in ba jaraba mu za ka samu gare shi ba kamar sauro yake ba sauri za ka ci kuma soyawa suke suna ga sun cikin kwano da shi an zanna an samai ran maki da gishiri da mai an an gyara kamar ba da ana ta riba da koshi ana ci Ana ta cewa. abinda kai baka taba tunani ba a rayuwarka akwai mai cin wannan abu su ka dangaru da ma bari magana su manya ne waɗanda kwaɗi wadda ke kwaɗo shi ya yi kwaɗo konan muna cin shi afirka wanda ake cin shi sosai da su kyanke su duciya shi su ƙungurguma su tsanya ducin su ake babu abin da ba a ci kaga allah ɗaya gari babba Allah ya bambanta mu to Allah ta'ala ce wannan sabanin da ke tsakaninku da nasu Allah ta'ala ce alama ce daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wata'ala inna fi zalika lalle a cikin wannan la ayatin lalle akwai alamomin ikon Allah lil alamin ga masu ilimi Mm.
a wata kira lil'alamina ga talikai ana karantawa lil'alamina talikai lil'alimina ga masana Na'am.
duk wanda ya san Allah subhanahu wataala duk wanda yake da ilimi ya san lalle Allah yana da iyawa a cikin irin wannan sabanin da wannan bambancin da Allah ya tsakani Allah ya samu dace sai Allah ya ce wa min ayati manamukum bil layli ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Allah ya ce wa min ayati yana daga cikin alamomin ikon Allah manamukum bil layli wan nahari baccin ku da kuke da rana da baccin ku da kuke da daddare duk lokacin da kai kwana ka tashi to alama ce daga cikin alamomin ikon Allah ko da rana ko da daddare muna ganewa ko kuma inda Allah ya ce waje halna na makum subata Allah ya sanya kwanan ku ya zamanto hutawa ne gare ku wallazi ja'ala lakum al-laila libasan wan-nawma subata wa ja'ala an-nahara dushura Allah ne wanda ya sanya dare ya zamanto natsuwa gare ku ya zamanto sutura ne gare ku kuma Allah ya sanya kwanan ku ya zamanto hutawa ne gare ku Allah ya sanya rana kuma lokacin bazuwar ku ne da watsuwar ku da yawon ku na neman abinci Na'am.
da haka mana Allah ya ce mana ayati Na'am.
yana daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wataala manamukum bil layl kwanan ku da kuke yi da daddare ku kwanta da daddare wani zai kwantawa da yayi sallar isha'i ya je ne muri ya kwanta ya huta wani kuma sai ya bari bayan awa daya wani sai ya bari bayan awa biyu an yi so dai mutum da yayi sallar isha'i in ne ba wani abu na dole ke gare shi ba ya je ya kwanta kawai Allah sallallahu alaihi wasallama ah, ba ya son a kwanta da bayan isha'i kuma ba ya son a zanna ana hira bayan isha'i sai in hira ta zama dole ce haka dai kawai a zanna a zanna a yi ta hira ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya son haka yana so da kayan sallar isha'i ka nemi wuri ka kwanta a matsayinka na mai imani wanda kake so ka tashi tsakiyar dare ka bauta ma Allah subhanahu wataala inda ba dole ke gare ka ba ta wata hira wata tattaunawa wasu baki za su zuwa wurinka ko shago ke gare ka ko wani aiki kake da daddaren to shi ke na wannan duk lokacin da kake so ka kwanta sai ka kwanta Na'am.
amma dai ba haka nan ba to kamata ya mutum da ya yi sallah ya kwanta haka ba kwanan rana da ake yi kwanan rana ma alama ce daga cikin alamomin ikon Allah da rana ka kwanta ka huta kwanan rana wani yana yi gabanin gabanin azhar daga sha ɗaya zuwa azhar sai ya kwana ya tashi wani kuma yana yi bayan azhar mu al'adar mu muna kwana ne bayan azhar zuwa la'asar su ne kwanan ranar mu wasu kasashe kuma kwanan ranar su kafin azhar shi ake ce ma alƙailula da larabci kwanan rana kenan dan mutum yana da bukatar shi kwanan dare bai yi da isar shi ba sai ya ƙara miƙewa ya abin shi yanzu kamar kasashen a makka idan aka ce ba azumin nan ya shigo to kwanan su na rana tun daga asuba bayan sallah asuba aka yi sahur aka yi karatun qur'ani aka yi nasihohi mutum ya yi wurin dindukan shi ya kare to shi kenan ka kwanta fa ba ka tashi sai a tsawar Mm.
galibi in kana da bukatar wani abu kai bako ne ba ka samu wannan abu sai bayan azahar wani abun ma ba ka samu shi sai bayan lasar dan in aka yi azahar din ma kuma ake gida a ci gaba sai lasar ta yi za ka ga lasar ta yara ta bude shaguna yanzu kuma ba kare yi su kuma sai asuba ba kare koma kwana to mutum ya yi ya- rabin yini yana ta kwana kuma dare ya- zai ji kwana a ƙashin kenan ta ta yi ta a yi ta hada-hada kuma in dare kamar sahiya har asuba shi yasa su kasashen su ma sai kaga otal-otal ga su nan dubu da da su ba sahur lokacin sahur sai ka shiga inda kake so ka sai abincin sahur ka zanna ciki ka ci abinka su dai suna da kamar ba kwana ake ba to wannan da alama ce daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wataala Allah ya ce wabtigha'ukum min fadlihi da kuma neman abinci da kuke yi da kasuwanci da kuke yi daga faralan Allah subhanahu wataala kaga ayyukan mu daban-daban kaga neman mu iri-iri kasuwancin mu daban kowa da irin kasuwancin da ya kwanta mai gare wannan san kasuwancin da ya kwanta ba gare alama ce daga cikin alamomin ikon Allah kaga wani shi abin da yake burge shi sai da motoci wani kuma sai ce yau kaya sai da mota guda ne ake motoci da kullum ba sayin su ake ba shi kuma sirrin kasuwar shi ya sani kai ne baka sa abin da ake samu ba wani moto yake so ya saida wani shi ma sai mai mota sai ce yau me ake samu ga moto wani hilaye wani gidashi wani yaji yake saidawa wani shadda yake saidawa wani takalmi yake saidawa wani kayan yara yake saidawa wani turare yake saidawa wani hatsi yake saidawa wani dankacare wani itace ma yake saidawa da kukkulla yana saidawa ko ba haka bane kowa da irin sana'a wannan neman da kuke daga falalan Allah kowa da irin aikin shi da irin sana'a shi to alama ce daga cikin alamomin ikon Allah Allah ne yiko da mabambanta ayyuka saboda kowa ya samu ya karu da kowa da yiko da sana'a iri dai da kun mutu kun lalace to sai Allah yiko da sana'o'i daban-daban ina da bukatar taka kai ma kana da bukatar tau wancan yana da bukatar tau wadancan wadancan suna da bukatar tau haka sai a taru sai a gina kasa sai a tare sai tattalin arziki ya haɓaka kaga wani gyaɗa za ya talla wani ribi za ya talla wata fara za ta talla wani kwai kowa da wani sana'a shi wani ma direba ne ba ya mara ba ya jibiya ba ya mara ba ya katsina ba ya mara ba ya kano wani ba ya mara ba ya damaka wani ba ya mara ba ya difa wani ya mai mala'i wani dosa mala'i wani agaras wani agret haka wani kwatana mala'i wani ma mota zai je ɗauko da kwata ne kawo yana zuwa kuma ce wata mata shi daga koma ka doko ya koma wani kuma wucewa yake ya je turai ya kwaso su da yawa zai zube kwatano wani china za ya sau kaya wani america za ya sau kaya wani india za ya sau kaya kowa da irin sana'a shi kuma kowa yana ci yana sha kowa allah yana rufa mai asiri cikin sana'a shi ba alama ce daga cikin alamomin ikon Allah subhanahu wataala da ba mu tare muka zama daddai ba a mun zamanto da mabambanta ayyuka kaga wani gini zai wani fentir zai wani karo yake yi wani babe yake yi wani rihi yake yi wani fulafan yake yi wani gyaran wuta yake wani gyaran fanka wani gyaran waya yake yi kowa da irin sana'a shi kowa yana bukatar kowa ba ruwanka da sana'a mutum amma wata rana sai ka zo wurin shi ko ba haka ba me yana ka da gyaran takalmi takalman ka za ka cewa wata rana dole ka nemi gyara ya gyara maka waya ka za ta lalacewa dole a gyara fanka ka za ta lalace dole ka nemo mai gyaran ta kowa yana bukatar kowa wannan bukatun da ke tsakaninmu alama ce daga cikin alamomin girman Allah da iyawan Allah to Allah da yake da wannan wanda yazo ya hara mu da irin waɗannan abubuwa shi kadai ya kamata mu bauta mu kan mu yarda mu bauta mu kowa in ba Allah ba Allah ya ba mu ikon tabbatar da bauta gare shi sai Allah ya ce inna bi zalika la ayatin li qaumin yasma'un lalle a cikin wannan akwai alamomi da suke yin nuni ga Allah subhanahu wataala amma ga mutane waɗanda suke suna jin abin da ake gaya musu Allah ya sanya mu a cikin su Allah ya ce min ayatihi wa min ayatihi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون التي wa min ayatihi har yau da yana daga cikin alamomin ikon Allah da girman Allah cewa Allah yurikumul barqa Allah yana nuna maku walqiya a lokacin da wato ake yin ruwa khawfan wa tama'an dan tsoro kuma dan sare dan kwadayi bana wani lokaci kuna tsoron abin da zai faruwa bayan wannan walƙiya din na ruwa waɗanda suke masu tayar da hankali da kuma tsawar waki waɗanda suke masu hallakawa tsawa aka yi wata tsawa wani gidan zubewa yake aka yi wata tsawa wani suma yake ko ba haka bane khaufan kenan saboda tsoro aka yi wata tsawa sai wani gida ya caki aka yi wata tsawa kana kai kare sai ka hito ka baro daki ka je ka neman da ke da mutane kuma hallaka ko za a hallaka ku tare tsawa tana da wannan wani lokaci kuma kuna fatan samun Allah subhanahu wataala kuna fatan samun raman Allah da sabgar ruwan sama wanda ake da bukata gare shi khaufan kenan wa tama'a kuna tsoro kuma kuna kwadayi sai Allah subhanahu wataala ya ce wa yunzilu minas sama'i ma'an kuma sai Allah ya saukar da ruwa daga sama wa yuhyi bihil arda sai Allah ya rayar da kasa da ruwan nan ba da mautiha bayan mutuwarta kamar yanzu kaga kasa ta mutu banana ne bayan bushewarta babu lema akan ta babu ciyawa akan ta babu komai akan ta amma da zarar ruwa ya zo mata ihtazzat sai ta girgiza wa rabat sai ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahij sai ta tsiro daga dukkan wani kala na ciyawa wanda yake mai kayatarwa mai burgewa a cikin wannan akwai alamomi na ikon Allah akwai abin lura akwai dalili bayyananne akan tashin alkiyama da kuma komawa gaban Allah a yi tsaye da Allah yake makasa bayan ta mutu ya raya ta da ciyawa alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama yadda Allah ya mata kamar yadda Allah ce ka dalika nukhrijul mauta haka nan yadda muke hindo ciyawa daga ƙasa haka muke hindo matattu daga cikin kaburburan su wata aya Allah ce wa kadhalika tukhrajuna kamar yadda aka yaka kuma haka za a hindo ku daga cikin ƙasa wata aya Allah ce kadhalikal khuruj haka hitawa daga cikin ƙasa yake kamar yadda ciyawa take hitawa daga cikin ƙasa haka ma hitawan matattu daga cikin ƙasa yake ranar alkiyama da haka kenan kullum Allah ta'ala yana tunatar da mu abubuwa da yawa ko kwana da muke mu kwanta mu tashi alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama cewa za mu tashi domin kwana da kake ganin shi akul mauti dan uwan mutuwa ne alaƙar su guda da mutuwa idan mutum ya mutu ana cire mai rai idan ka kwanta ma kai kwana ana cire maka rai wanda ya kwanta shi kenan kamar yadda Allah ya faɗa Allahu ya tawaffa lanfusa hina mawqiya wallati lam tamut fi manamiha Allah ke karbe rayuka lokacin mutuwarsu Allah ke karbe rayuka ba ga rayukan da basu mutu ba su ma sai karbe su ga jikin waɗannan masu sunan wa yusiku allati qada alaiha al-maut ran da Allah ya kunta mata mutuwa sai Allah ya rike ran yasa wasu mutane daga kwana shike wa yusilu al-ukhra wata ran kuma wanda ya ba hukunta mata mutuwa ba sai Allah ya saka mata ran sai amilu mata ran shikenan saka duk wanda ya kwanta ko wani irin kwana kai ko dan kadade ran da yake dauke ya sa wani lokaci sai kwanan indiya ko ba ka kai ta yi sau da allah mai hukunta ma yin shi lokacin ba cire ma da ka yi kai kawai ina ka hamba da kwayoyin kawai ina ka tashi kai wani aiki don jikinka ya gashi ka dawo ka kwanta ina kwanan izuwa ya sa wata rana wani sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo kuka shine zai dan sabi ya ce na kasa yin kwana da daddare sai na gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce qul allahumma gharatil nujum wa adatil uyun wa anta hayyun ya hayyu ya qayyum anim aynayya wa ahdi ilayni wa qultuha wa dhahaba anni da wannan addu'a yace ya Allah taurari fa da sun nace mana dare ya yi kwarai idanu da sun natsu kuma Allah kai ne raye wanda baka baka mutuwa baka kwana tsayayye ya Allah raye ya Allah tsayayye ka sa idanu na su yi kwana ka sa dare na ya natsu da yace ina faɗin waɗannan kalmomin ba za a bani sai rishin kwanan ya rabu da ni sai ga ni na ta kwana na na
tsara ka sai Allah yadda za ka kwana za ka yi in mai dawa za ka yi kwana ba na yi wani lokaci da sai daɗe ban yi kwana ba kuma ina aiki sosai aiki irin na falwa in na rewa na kwana zai sa yi juya nan in juya nan Allah ya hana in ya doyin ya doyin Allah ya ji karba wannan ya giya kuma wata da watanni ana kwana in yi karatun yi karatun dama da rana na yi karatun na kashi lokacin ma yana koyawa abin nan mufida koya cz mai koya katir abin nan sanke mai koya katir kuma na shiga tun da sai sai sha kuma lokacin ana karatun marice da sai in yi da sai sai sha biyu sauka kuma karye uku hau sai shidda ya sauka kuma na zo kwana kwana ki dauka ce ta lura aka man duzu milan kawai kamar ba a yi ba wadda za ta mana allurar nan tattali lokacin tattali ba mera ta can tana nan am na aka mana allurar aka ce tsada gare ta na ce wallahi ko nawa yana ta shi ba da a yi ta aka ce tare da wa na zo Na ce yi kada na zo ka ce kuma da duzu miliyan sai kwarai kusa ma mutu ne ce a ce gaskiya ba ta yi sai na samu wanda za ya kama ni wadda ita da an yi ta shi ke na kazan ruwa na ce ke dai ke mana kawai aka yi mani na hau moto na zo gida ba amma ina zuwa kawai jikina ya mutu na yi maza na faɗi awa biyu da rabi ne na tashi na tasu ke sai gane na neman na najin moto na ga ka'idar ta kuma sai ka wajen kwana nawa sai ka yi sati ba ta rabu da kai ba sai ka huta da kyau to kaga sai Allah ya yarda sha Allah bai yarda ba ko ko san miliyan aka maka ba duzu miliyan ba ya sai kwana ya daukar ka am
Allah ya sa mu dace Allah ya ce nabi zalika lalle a cikin wannan ayatin akwai alamomi ko Allah li qaumi yaqilun ga mutanen da suke da hankali Allah ya sanya mu a cikin su amin
insha Allah ya ce wa min ayati an taquma as-sama wal ard
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون Allah ta'ala ya ce wa min ayati kuma da yau yana daga cikin alamomin ikon Allah an taquma as-sama'u wal ardu sama tana tsayawa kasa ma tana tsayawa bi amrihi da umarnin shi Allah ba na alama ce daga cikin alamomin ikon Allah kasan nan da muke takawa ga ta nan tsaye ba ta taba gusawa ba haka ma sama da muke gani ba mu taba ganin ta gushe ba ba mu taba ganin ta dan gusa ta matsa daga wurinta ba wa alama ce daga cikin alamomin cewa Allah ta'ala mai iko ne da ya tsaye da sama inda take bata gusa ba da ya tsaye da kasa inda take bata motsa da mu ba ko ta rizga da mu ba tana da yadda take shi kamar yadda Allah ya ce wa yumsiku sama an taqa ala al-ardi illa bi idnihi Allah yana rike sama dan kar ta fado ga kasa yana yin haka ne da iznin shi wata aya Allah ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula lalle Allah yana rike sammai bakwai da kasai bakwai dan kasu gushe wala in zalata Allah ya ce in suka fushi in sammai da kasar cikin su wani ya fushi in amsaka ma min ahadin min ba'di babu wani wanda ya isa ya rike su ba Allah ba ya dai ma rike su sama na rizgawa ina kai na tsayawa kai ta gudu kai maka a rizga da kai to Allah ya ce wannan dai yana faruwa ne da umarnin Allah ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض sannan idan Allah subhanahu wataala ya kira ku kira daga cikin ƙasa idza antum takhrujun sai ga ku kuna ta fitowa daga cikin ƙasa mana idan kuka mutu lokacin tashi alkiyama ya Allah zai kira ku kamar yadda Allah ya ce yau mai da hukum fatastajibuna bihamdi ku tuna lokacin da ranar da Allah zai kira ku sai ku karba kiran Allah wa tabunnuna illa bikum illa qalila kuma sai ku tabbatar da cewa duniya ba ku zanna cikin ta ba face lokaci dan kadan kuka zanna wata ya Allah ce fa inna ma hiya zajratun wahida baydahum bisahira tsawa ce guda dai kadai Allah zai sai kaga mutane ga sunan duk bisa kasa sun yi to gaba daya wata rana ce in kanat illa sayhatan wahidatan baidahum jami'un ladaina muhdharun kara guda dai ce malaika zai sai kaga mutane ga sunan gaba ɗaya sun zo gaban mu sun yi tsaye kuma nufi khafihi ukhra kenan fa idahum qiyamun yanzurun sana a sake yin wata busa ta daban sai kaga mutane ga sunan tsaye suna kallon junansu da ka Allah ta'ala ce idan ya kira mu kira guda ɗaya kira ɗaya ne za a yi shi kenan kowa zai tashi da zara Allah ce kowa ya tashi shi kenan kowa zai taso ya fito daga cikin kabarin shi kamar yadda ya zo duniya ba riga ba wando rara ba takalmi ba walla ba komi ga jikin mutum da abin da ka samu da abin da ka tara duk abin da ka nema duk ka baro shi duniya sai aikinka kaɗai yake tare da kai yana nan kuma a wurin Allah kuma Allah zai mika ma sakamakon da abin da ka faɗa sakamakon da abin da ka aikata duka Allah ta'ala zai mika maka shi Allah ya samu kare da duniya lafiya samu cika da imani abin da muka faɗi ne dai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yayi mana ka samu gyara Salam. ya ce yana so mai bayani dangane da kudin banshi da ma'aikata ke dauka kudin aikin mutum ne yawa ba na kudin aikin ka ne da ake wata an ka zo sai a dan yadda maka wani abu su ne ake aji mako tsawon shekarun da za ka yi kana aiki kuma daga baya sai a zanki mai da ma'a dubara ce irin ta kasa ana yi ne saboda an san in ka tuwo ba ka da aikin yi ko ba kai wani aikin gariya ne zaka to kaga aka dan aje maka duwata uku sai ka je ka dan doko ka yayin bukatun ka kuma kai ma lokacin yaran ka sun girma suna aiki suna kasuwanci so su kama ma kuma tsohon aikin ka ya kama ma babu da ya ce ai kudin mutum shamsu bayanan Na'am. Ya ce, yana tambaya dangane da iya yake alheri sai ga kamar da yake, ko karatu alkurani yake cikin mutane sai ga kamar yana yi ne don su. Kai tsarkake ni ya kaba ruwanka, inda ba don su kai ba, ko da wata zuciya ta nuna ma dan su ne kake to ba dan su kake dan Allah ka kuma haka ake so mutum ya zanki damuwa da rayuwar shi ka zanki damuwa da ayyukan ka kasa ta yi gaban za in ka ji wani alama daga cikin alama wanda za su bata ma aiki ka damu hankalin ka ya tashi haka ake so ba nan ka bar damuwa wanda da yake so kullum ka shiga cikin ibada ka shige ta dan Allah kaka kalli mutane kuma kai tsoron ka ce dan mutane kake kabari shi ma ya zama wani abu daban Mm.
ka tsaya ka yi aikin ka kawai shaidan da yake cewa ka bari dan mutane kake yi dan ka bari kawai shi ne Allah ya kiyaye na'am ko ya halitta kasuwanci ba ko yi ko a ke kai da
ya halitta mu Mm.
a kasuwanci ne na na- na zamani ba Mm.
wai ko ya halitta kasuwancin wifi da ake saidawa Mm.
ya halitta mu kawai ne na kasuwanci amfani da abin da za a amfani da shi inda ba Allah ya hana shi ba to halar ne a yi kasuwa da shi kuma ka ga abin da ake samu ta hanyar wifin nan abu ne da kowa yanzu yana da bukatar shi Gaskiya.
ba- ko ba haramun ba ne Mm.
ba giya ba ce ba wiwi ba ce ba kwaya ba ce abubuwa ne na zamani kawai da za ka kima su ana iya sai da ta ba da giya ce na'am sai kan da shi da rage da kan mai bayani da da ta yi da ya fata da ba ni
yana tambaya ya ce me ake yi nihi da ƙari a cikin komi za a yi maka ƙara cikin sallah idan kai ƙari cikin sallah ka ƙara sallah ka mi za ka yi in kuma ka rage mi za ka yi idan mutum ya ƙari cikin sallah to zai yin baɗi bayan ka sallama sallah sai ka yi sujada guda biyu ka taso ka sallama sallah idan kuma ka yi rage sai ka yi ƙabli kayan ka sallami sallah bayan ka ƙari tahiya sai ka yi sujada guda biyu ka taso sa'an nan ka sallama sallah ka na'am sama suka ta da ta shi wannan na san da shi yau mahali ne da ya ciyarwa za ta kuma bari da shi ba da
rishin layi mai nake kawai rishin layi layi ba suna suna bi
wata mace ce ba ta lahiya amma da ya ce ba ta lahiya bai bada ko rishin ko ciwo ko ciki ne ko ba ciki ba ba da ita lahiya ya ce tun da aka ware azumi kuma ai zuwa yanzu ba ta yasi wai ciyarwa za ta yi koko ciyarwa ana yin ta ne ga mutunan da ba ya iya yin azumi kwata-kwata ko bayan sallah ba ya iya yi. to sai ya zange ciyarwa Mm.
wanda kuma yana yi azumi daga ba ba ciyarwa da ya baka zai ci abincin shi saboda baya da lafiya ran da Allah ya bashi lafiya sai ya azumi shi haka ne kawai Allah ya sa mu dace dike nan Allah ya biya bukata Allah ka taimake mu karba mana asiri duniya da lafiya Allah ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciya hankali shugabannin mu Allah ka kara musu adalci ka kara musu tausayin mu ka kara musu tunanin mu kara musu tunanin duk wani abu da za su yi da amfanin mu jami'an tsaron mu ne da suke Allah ka tsare mana rayuwarsu Allah ka kare su daga hararar yan bindiga da yan ta'adda yan bindigan mu da yan ta'addan mu Allah ka shirya da su Allah ka raba su da wannan muguwar ɗabi'a ta ɗauke mutane da kashe mutane babu gaira babu sabon Allah ka kawo ƙarshe wannan muguwar ɗabi'a ta su ya Allah waɗanda ke ga hannunsu Allah ka sassake su ya Allah Allah ka matsa musu ka tilasta musu sako su ya Allah su dawo cikin iyalansu waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka karba zubin nan namu ya Allah wannan azumi na shaɗi da zamu kai wa Allah ka sa yana cikin azumin da karba da bakari ba Allah ka samu kai su lafiya ya Allah Allah ka ji roƙon mu Allah ka shahi mana wayan mu Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu arziki da wadata ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwa mai albarka Allah ka kara mana imani Allah ka tabbatar da mu akan musulunci Allah ka sanya mu cikin bayin ka wadanda suke bin dokar ka sau da kawa Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka tausaya mana ka dibo mu da rahmar ya Allah Allah wadanda suke da bukatu na musamman Allah ka san su Allah ka biya musu bukatun su wannan lamarin shi yayi wahala ya Allah ka kawo mai sauki ya Allah wanda ya sa wani al'amari gaba ya Allah yana neman shi abin yayi ya Allah ka kawo mai sauki shi Allah Allah in yana nisa Allah ka kawo mai kusa ya Allah in yana tsanani kuma Allah ka maida mai sauki ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka tausaya mana wani bawa Allah da yake bara addu'a kan wata bukatar shi da yake so ya same ta abin yayi nauyi yana bukatar addu'a Allah subhanahu wataala ya sa abin yayi sauki Allah ya sa kusa kusa da a samu abin ya Allah ka biya bukata ya Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم إن شاء الله